وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba biyu ga watan Rabiul Awwal dubu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kalandar nasara kuma kamar ashirin da takwas ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba a ranar irin wannan muna karatu a littafin tsofaffin da maudu ya haka da maudu wallafar babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukin sarki ya gashi rahama ya rasu hijira da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan kuma shine darasi na tasa'in da shida darasi na tasa'in da bakwai ko tasa'in da shida ne wannan ne tasa'in da shida satin da ya wuce shi ne muka yi kuma ba da labari na faida balaga al'ajalar da bai kusa rala kuma shi ne tasayin da biyar wannan tasayin da shida ne wanda ya wuce shi ne tasayin da shida wannan tasayin da bakwai ko yawa wannan shi ne garanti na tasayin da bakwai a jerin girgarsan littafi muna cikin babi na goma sha bakwai wanda shi ne na ƙarshe ita ma da ya tattara mana rayuwar ɗan adam tun daga zaman shi a ciki har ya zuwa tsayuwar bawa a gaban Allah madaukakin sarki da kuma karɓar sakamakon in ma kyakkyawa wa in ma haka sun haka kafin ku je zai kyau mai rubuce na tafiyar rashi da duniya ta yi na wani batumin malami a shekaran jiya kenan shahararren suna ne mutum zai iya sanin shi kila ta wajen shi ra'ayin shi bai mashi ba ko kuma a'a ka san shi ta wajen cewa ra'ayin shi ya yi maka ko kuma sai zama dan baina baina shi ne malam da yake cewa shi al'allama yusuf abdullahi al-karzawi karzawi na ga an san malamin nan kowa ma ya taɓa bin shi shekarar jiya Allah ya mashi rasuwa talatin da watan safar yana da shekara a lissafin kalandar nasara idan za su kafa kan yada labarai don duk duniya an dauka mataimakin shugaban kasar kafar da shi ya kai janaza yan jarida sun ce dubbunan mutane suka halarci janaza ya ta tafiya kwanci dama bai da lafiya a kalandar musulunci an haife shi ranar ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyar yanzu kaga ya rasu kuma talatin ga watan safar ana gobe ɗaya ga rabi lawal hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ranar da ya cika shekara tasa'in da tara cif a ranar rasu daga shekarar shi tasa'in da tara a kalandar musulunci a kalandar nasara kuma an haife shi tara ga watan september 1936 ka dissa maza da yana da shekara casa'in da shida wanda da mun sha magana nan duk da ta shekara talatin a kalandar wasu ne to kana da talatin da ɗaya ne a kalandar musulunci Daka a kalandar bature yana da shekara casa'in da shida da kwana goma sha bakwai amma a kalandar musulunci yana da shekara casa'in da tara cif kuma gaba yana musulunci za a ɗauka malami ne da ya gwagwarmaya shekara tasa'in da tara ba wasa ba ne ya ga juyi uku kenan ko juyi uku mai wuyar gani sai da ya ga juyi uku tsaf ya wallafa littafai kama daga yan rasa'il ƙanana zuwa manya sama da ɗari da saba'in banda muhadaran na kasa wannan kana maganar tsogonai ne hutubobi da laccoci kuma kana maganan dubun ne fatawoyi kana maganan dubunnai ne ni zan yi tsara ba da sanin littafin shi sama da shekara ashirin akwai littafin shi da ya ta tasirin shi ne wani littafi nan karami da ya shafi saba'in ba da ya samu shi suna alwakatu fi hayatul muslim lokaci a rayuwar musulmi daga nan na fara fahimtar muhimmancin lokaci a sakan ɗaya ya fi kwandala ɗaya to shi ya rubuta littafin sai littafin na alhalal wal haram wanda da littafi mana albani ya zai mai tahiki ko yin tafarijin hadisan da ke ciki wanda littafi ne da tilasta mata ya wallafa shi malamin shi akwai malamin shi mahmud a kyantun shi ya kira shi ce dole ya wallafa wannan littafi na alhalal wal haram to littafi ne da ya samu karbuwa na abin da malamai sun daɗe ba su ga irin shi ba a tsakanin wallafe-wallafen malamai to daga ne ya ci gaba da wallafe-wallafe da sauran mukamai haka da ya riƙe da dama asalin shi mutumin ƙasar ƙasar ne amma kuma dai ya rayu ya shahara a ƙasar masar ya yi zirga-zirga a ƙasar saudiya da yaman da urdun da sauransu duka kuma harkoki na koyo da koyarwa ko tirenin ko kafa wurare ya kafa santoci ya kafa makarantu da sauran ayyuka na addini kusan da shi muna fatar Allah madaukakin sarki ya zura abin da ya yi zani kyawun ayyukan shi ya kuma ya ce mashi kurakuran shi to za mu tashi zama da kita kuma yukta gulahu zafatin minan nari bayan ya gama faɗa mana abin da zai faru da musulmi lokacin rasuwa yanayi ne mai kyau kuma mai ban sha'awar da muke roƙon Allah ya sa ta ta zama haka to sai kuma ya dawo kan mutumin ce mutumin kafiri ke ya ka dawo kan kafiri to wai idan kafiri shi ma zo mutuwa ya za ta kwashe shi dai dama duk kafirin da ya zo mutuwa sai ya yi yunƙurin musulunta وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته sai yunkurin ya musulunta amma kuma falaula ya zafala da cikin rai ya zo makoshi Allah baya karɓar kuma duba da musuluntar bawa a irin wannan gaba mana ya ce to wa amman naf nan ne ko wa amman nafsul fajira amma fajiri rai karkatacciya idan ajalinsa ya zo idan kafiri ko fasiki ko mushriki ya zo da zuwa fabin zirfinin zalika kulli kishiyar na musulmi ne gaba ɗaya kaga musulmi na da ababe da dama da za su iya faranta ran mu da muke karantawa yanzu da kuma shi musulmin ya ci gaje to akasin haka yace idza udinat lirrahili idan aka ba da rai da a karɓo ran kafiri lokacin mutuwa yayi wani cikin waye medical check up wane ne wane ne duk lokaci ne ba zai ba to idan lokacin tafiya sai nazala alaiha mala'ikatu sai mala'iku su sauko sujul wujuhi masu baƙaƙen fuska kaga na musulmi masu fararen fuska ma'ahum hanutun min nari suna ɗauke da wani turaren ruwa na wuta daga jahannama aka soya shi daga jahannama aka dafa shi shi za su ɗibo ko shi aka yarfa makabiri zai san cewa eh ya yi kuskure ya ce wa kafin min nari sai su da wani likafani shi ma daga wuta likafani daga jahannama yanzu ko cewa ka yanzu da ruwa daga ɗakin biredi ɗakin gasa biredi kai ka son nan ruwan zai shayi ai fiye da shayi ma za ka an zo da likafani daga wuta fadala su min umaddal basar mala'ikun ne idan suka zo sai su zauna a kusa da maman kafirin nan da zai rasu ya hango su iya ganin shi in zai hango kilomita ɗaya haka zai hango mala'ikun nan sun yi zama na jirgin suna jiran kawai sakan ya hau zarare mana mala'ikan mutuwa ya zo ya zarare su kuma su karba sun madana almalakul muwakkalu da kafin nufusi daga nan sai mala'ikan da aka wakilta ga karɓar rai sai ya masu sai ya kusanto sai ku lokaci ya yi fasada biha idan ya zo sai ya kira ran kawai ko ran kowa mala'ika ne ya kira shi kuma ya amsa to sai ce ya kai ran wannan kafiri fito to shi kuma dai zai ce eh to ma masu iya kar masu iya raba shi da jiki sun zo madadin ya amsa shi ran ya san an samu matsala wa kala sai malaika ce ukhruji fita ayyatu an-nafsu al-khabisa ya ce wannan mummuna rai kanat fil jasad al-khabis ran da ya zama mummuna kuma a mummunan jiki innamal mushrikuna najas ran da ke cikin najasa fito abu shirki da imin wa fasa fito don haduwa da ruwan zafi da kuma da fasace shi ne gasa da ce rai kaga wannan ana bisharar cewa idan ran ya fito ba wai ni'ima zai je ba fito ina hamimi an ce hamim shine tafasasshen ruwa hada falyazuquhu halimun wa ghassab yace wannan kenan su waɗannan kafiran falyazuquhu su shiga wutar su dandana halimun ruwan zafi wa ghassab da rabatan jini irin jinin da ya riga ya gurbace wanda ya ga jinin ma kamar ya tashi gurbace to ta ce shine abincin wa akharu min shaklihi aswad da wani daga cikin dangogin azaba masu kama da wanda a zuwa kuma dai aure na ka kawo wannan sai a kawo wani ke kama da shi amma ba shi bane azabar wannan daban azabar wannan daban haka Allah ya faɗa cikin suratul qaf jerin jerin ayoyi na tun daga hamsin da biyu da hudu da hudu da biyar har zuwa sittin da kamar biyu ya ce fata tsayar fi badani shi ke da sai ran kafirin da sai bace sai ya gudu ya kuya a sasannin jiki madadin ran ya haɗu ya kuya ko a cikin ɗan yatsa ko a gefen kunni ko a ɓangaren kafa ko a cikin kayan hanci ko a ɓangaren zuciya idan ran ya tashi sai ya bace sai sai basu kamar kari sai wani ya can wani ya can wani ya can hikimar shi kenan ko da za a tashi ita za a rage in ya so da ce da ya mutu da kafiri ai gara ce da rami mutu kwakwai rufe rai kwakwai kawai ran sai ya wace mata tsayar da biki badali fa ya ji ta zibo hamin a amakai badal a ce karin azaba yau ne gidai sai mala'ika ya rika tatsora daga sasannin biki duk inda ran yake ya rika tatsowa wannan tatsowar shi kuma mamaci kafirin da zai mutum zai rika jin kamar jijiyar jikin da yake kokari a tali da rai ko ina na jikin shi zai dau zafi fatan kafin ma'a halƙuru wal asu gaba ɗaya jijiyoyin jikin shi sai turka tsatsin kewa sai su ta tsatsin kewa musiba ta kai musiba kenan ya ce kama ya tafi ushauku min asufil mabulul yadda kasan yuntaza ushauku za a rika za abin da fisko kaya nan ya ba da misalin a shau akwai ba ta da kamar karfe irin na gasa baran gunna kamar yadda ka san ana fisko shi ana kokarin tacewa ne na sufil mabalu daga dunkulallen gashin da aka cika a ce misali yanzu mutum ya je kar ya kara haske daga nan shekara biyar in shekara biyar sai za a gashin biya duk dunkuli kar ya tsefe kar ya wanki kar ya wanki kar ya bayan shekara biyar za gashin ya fito kuɗi sai ce to a cika gashin in aka fita ya fi wahala don aka cika sai ce a samo irin matsefatan nan mai ƙarfi sai a caka sai ce a mai ba a tambaye shi da zafi to kowane ɓangare na jikin kafiri haka zai rika shi har inda ba a saba yana ciwo ba to har shi za a ji kafiri zai ji yana ciwo yace fa idza akhadaha idan kafiri idan mala'ikan mutuwa ya ciro ran lam yada'aha bi yadihi tarfata ayn ba zai batta a hannun shi ba daidai da kiftawar ido ko wancan mala'iku gamayyar su ba za su bar ran a hannun shi ba daidai da kiftawar ido wa yujadu laha ka anta rihi jifatin ala wajhi al-ardi za a ci ran na wari fiye da mafi warin mushe da aka taba samu a doron kasa da za ka yi tunawa wannan mushe ne kafi jin ya ji wari to wancan ma ya kawo na shi to a haɗa kuma a cikin da mushen da ya yi wari a cikin wanda ya yi wari daga mutane yadda ka san mushi aka rinci gaba ɗaya zai kun da duniya wato an na tsoli gida a nutsu wancan turaren da aka zo da shi daga wuta sai a yayyafa wana sai a yayyafa wana kamar a ce yanzu ai an mashi allura ya ce wurin na zaki sai ka ce na san magani sai ka samu tafasashiyar dan an sai ka diga mun a wurin dalma tafasashiya yake ce za ka samu sauki wannan dabara mun taba jaraba ta duk da dai ba a warke ba to kaga zai ce ai ai yanzu da ka diga ma ko bala'in ya karu to haka zai wato lafu fi zalika al-kafan sai kuma dauki wannan ran sai a dindike shi da wanda shi gaba da dauta kenan shi yanzu kafiri ko ɗan uwan shi su rufe ko kada su rufe sun yi banza azaba ya riga ya fara sha ya riga ya fara sha ya ce wa ya la'anu ha kullu malakin baina samai wal ardi sai duk wani mala'ika da ke tsakanin sama da ƙasa ya zo su tsine mai ka wani wari yake kafiri ne ya rusu mushriki ne ya rusu mulki ne zindiki ne Allah ya tsine mai kowane mala'ika sai ce Allah ya tsine mai a biyar mala'iku karɓar biya sai Allah ya tsine mai ta tsine mai nan sai Allah a nasu yi sarkar da mutum daga rahamar Allah kowane mala'ika na ta ya Allah karka fashi a rahamarka ya Allah karka tausaya mai ya Allah karka ji kai Allah ka saka shi a azaba haka ke ta roƙo kowane mala'ika da ke tsakanin sama da ƙasa sun mai abu biha ila samai daga nan sai a tafi da ran zuwa sama umarni ne Allah ya bara ka'idar ke sai a ɗauke sai a ce to a tafi da shi sama fa yustabtahu laha fala yuftahu laha abwabu samai in an je saman duniya sai a nemi abu ne assalamu alaikum wa rahmatullah wane ne mala'ikan mutuwa ne ran wa ka ɗauko ran bisa kafiri a tintin an faɗa mana in ka zo da rai kada abu ne kada a buɗe daga nan zuwa can tafiyar shekara ɗari uku da hamsin ka kaddara a mota man nawa za ku na da yawa tunda dai su mala'iku ba shan mai suke ba to amma dai shi ran mumini da aka kai shi sama girmamawa ce me yasa aka tafi da na kafiri an kai ne dan a wulakanta shi kata akwai kwalili akwai kwalili a ce ga wannan za ka ci za ka fito zauna sai ka zauna ce ba za ka maka ba me yasa ka ce ka zauna ka ci ba lele ne za ka zai wajen wuta haka su karkawa Allah da musulmi rashin duniya a rashin kunya da rashin mutunci shikenan fala yutta guda a abuwa musamman ba za a bude kofofin sama ga wannan rai ba to da Allah ya haramta ran kafiri ya shiga sama ثم يجيك النداء من رب العالمين tun daga can sama zuwa nan kofar shiga sama ta ɗaya sai a ji wani kira ya zo daga ubangijin halittu gaba ɗaya ya ce ko tubu kitabahu fi siddi ku rubuta wannan mutumin a kundin yan wuta a kallare kaga an yi duk kenan akwai foslis na yan aljanna da last list ya ce ku saka ta last list wa aiduhu ila al-ardi kuma wannan ran nashi kuma yarda shi kasa ba zai shigo mana nan ba ya fiti na duniya malaiku na tatsi ne miki ya ja mutane wari to shi ke nan yanzu ne za su yi kaga nan zo ne cikin girmama za su ɗauko shi tun daga sama ta bakwai cikin kula da kasan baikotun jiri har sai sun kawo su cikin kabari sun haɗa shi da jiki gama ikin shi kuma wannan daga ta Allah ce kun mayar da ran nan shi ke me za su yi ya ta ba su izini ya ce ku riga shi kawai ba sai kun ku riga shi ku ce ku shigo ku riga shi ku shigo yanzu a ce misali ka ɗauki wani photocopy certificate ka tafi Legas sai ka ji an yi screen sai a ce a wannan ai tech ne ma tech ne sai kuma ka ce to bari in dawo da shi Zaria tech din in kai waya ta ce ka nema dustbin ka saka ka ci gaba da hidimarka to haka Allah zai mala'iku ya ne rage yin ce ga dai ran a hannun kuma Allah ka ba da umarni a biyar zai ce a bayan nufin ku koma ba a ba ya zai wahalar ku wurga shi daga nan kuma ka san tsallan ɗaya ake a faɗa rijiya ko ai duhu ba a fita ba daga saman ka wurguwa ba ai baka in ma daga saman za ka wurguwa baka da buƙatar dagewa shi wai sai ka bari in dage in wurga tsakuwan nan rijiya wata dagewa kawai dan wurga ta za ta tafi to shine fatu tsarahu ruhu tsaraha sai mala'iku su wurgoren shi daga can iya wurgowa fatashhadu bi tadhibisihi wa takfinihi wa tahmilihi wa hamlihi ran naki sanda zai zo nan duniya sai ya rinki ana kimsa shi ana sa shi a likafani ila akwati kenan ko wa hamlihi da kuma daukar shi daukar ko akwati ne wa taqulu wa hiya ala sari gawar na cewa lokacin tana kan makara ko akwatu ya waila ha ta shiga uku ila aina tazhabuna biha zuwa ina za ku tafi da ita haka take cewa wanda suka dauka annabi yake duk wani duk wata halitta mai rai tana ci illa sakalan sai dai mutane da aljanu ne ba ma kuma inda muna ci da muke rudewa abin ba zai mana kyau ba wannan maganar ita ce Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul hajj yake cewa wa may yushrik billahi duk wanda ya haɗa Allah da wani ya shirka faka'annama karra min as-samai kamar ya fado ne daga sama fataqsafu tsayru sai tsuntsaye su rika kai ne tafka suna da kan wata fara ce au tahwi bi irriyu ko kuma iska ya rika kada shi yana tafiya da shi fi makanin sahiq a wuri ne nisa to haka zai zo ya bugina ya sha iska ya haɗe da jirgi ya haɗe da gamayyar angulu da jimina da tattabaru har ya zo ya dawo jikin rai yana dawowa abin nan a mala'ikun tambaya sun zo sai su fara mashi tambayoyi wanda ke mutane dawo zai abin lahadi idan aka kan ya ce a cikin kabari shi wa idan ke laifi sai a dawo mashi da wannan ran nashi wa za a hulma malakani sai mala'iku guda biyu sai su tambaye shi fa sa'ala wa rabbihi wa dinihi wa nabiyyi sai su tambaye shi game da ubangijin shi game da addinin shi game da annabin shi idan ba nasare ne waye ubangiji zai da ubangiji ya ce su uku ne shi kuma ɗaya ne shi kuma Allah yana da kici duk da kace su biyu ne to ya bamma ɗaya da ka hada su da shi raban shi to ka ga kace mara buka bai da ubangiji ubangiji shi annabi Isa annabi Isa kuma ba shi ce su hota miki ba sai sa Allah ya ba mu labarin ya za ta kwashi a lagara ya za ta kaya an ta kunta linnasi takhiluni wa ummi ila ilmi dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqin إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به والله ألا بنشي مس كومي ما في أبنت كشي إن بنا مس me kace ma ka ce in ce su bauta maka kai kadai bauta ma Allah ubangijin ku ubangiji na وما فرقنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت yanzu wanda ya ƙi bauta wa Allah ya bauta wa ɗagu ya kace marar buku wani sai dai sai ɗagu sai dai sai ɗagu to za ta mai game da ubangiji kafiri ya shuru game da addini addini shi tun lokacin mutuwa ya san ya kama kafar wada ya kama kafar wala wa nabiyyi annabi annabi shi ba shine annabin da zai imani da shi ba a wannan zamani zai imani da shi jumlatan ne ba imani da shi tafsilan ba yace fa yatallati lahu daga nan sai baki ya rika rawa sai fara baki ya rikata basira ta bace wa yaqulu la adari sai ta Allah sai malaiku ga sai ni ban san ubangiji na ba ni ban san addini na ba ni ban san annabi na ba fa yaqulun fa fa yaqulani da sai waɗannan malaiku biyu cikin mamaki suke la daraita baka sani ba wala talaita baka karanta ba kuma sai baka taba jin ana yi ba ta yi shi gaskiya bai sani ba daga duniya sai ka duna kawai kawai a ci abinci a fita neman abinci in an gama neman abinci a koma gida a neman abinci in ya rike a ce bai shi ke ita ce rayuwar kafin ita ce kawai rayuwar kafin shikenan sun mai ya tariba ihi tarbatan ya fi usai a taniyar ma'uhu kullu shai inda sakalai daga nan sai su ne wani irin duka wanda zai kururuwa da ƙarfi saboda duka duk wata halittar Allah tana jin wannan ihu na shi illa sakalai sai mutane da aljanu mu kadai ne ba ma ji nan ma wata rahama shi aka yi mana bai tafi bai kamar guda mutu ba sun mai yabi ku alaihi kabaruhu daga nan sai kabari shi ya mai kunci kaga da mumini za a yalwata mai shi kuma wannan sai a ce kabari matse shi hatta ta kare fa fihi azala'u har sai kashin hakar kare shi sun saba na nan din nan sai su shiga dan tazarar da ke tsakanin wannan da wannan kaga yanzu in kai haka ka ci wuri da yawa amma in kai haka ka shigar da yan yatsunka yanzu baka ci wuri ne to haka haka sarki za su yi mutum faskalo ne da kana gani shi wata fatan kirji ana duka baki in ka leka kabari sai ka ganki kamar biro amma ke ya haɗu da ƙasa sun mai yukura fi lahu naro daga nan sai ne shimfiɗa ta jahannama a kabarin mawuta na shimfiɗa mashi wa yukta hulahu na katin ilal janna daga nan sai ka buɗe mashi wani ɗan windo wata yar karamar taga wadda za ta kai shi aljanna ta ya kafiri to sai su bai ka da ke kungur ila ma sarafa Allah anka duba ka ga abin da Allah ya hana ka ya kauda kai daga gari saboda ba kai imani da shi ba da ka yi imani da can za a kai ka a lokacin ne zai ci aure imani a lokacin ne zai gada da waya da ya kira 'yan baya ya yi imani ba wai yaushe ya ce yanzu to ai ba wani musulmi sai wasu yara ta da ke wasan kasa ce ku karba a wajen kada ma bari sai an jima abu ta kawo gama dai ba za a bashi ya waiwai yan baya ba sun ma yukta hula wuta satun idan nari daga nan sai a buɗe mashi kofar shi da wuta kuma yukta sai a ce mashi kungur idan maka'adi kaminan nari ka duba masaukinka a wuta duba inda za ka zauna a wuta fayara kuma jami'a sai gan su gaba ɗaya ga ni'ima a matsayin kwalili ga wuta a matsayin bushara mai tada hankali kuma yi kai yadda lahu a'ama a san mu abkar daga nan sai a ce mashi wani mutum makawu kurma bebe haka za a ce mashi mutum ga bala'in muni ganin shi kawai sa ci ta da ciwo ne sai kun sai wannan kafiri sai ce man anta waye kai kai wane ne fa wajhuka wajhi fa wajhuka wajhu yajibu bi shar fuskar ka irin fuskar masu zuwa da sharri ne da ganin ka mugu ne sai ko da ana amaluka sayyi sai ne mummunan aikin ka ne mummunan aikin ka kaga mummunan aikin da mutum yayi shine zai zame mashi musiba din a kabari kyakkyawan aiki kuma da mutum ya shi ne zai mashi ni'ima tun a kabari ya sa mutum na yin zikiri la hawla wala quwwata illa billah yana kiya da ta sa mashi kishiya a aljanna kowane mutum na da gida aljanna yana da gida a wuta haka Allah ya tsara ya rage ni da kai mu ga wane za mu gina kamar yadda ce to ga shi nan dai kana da gida a jari kana da gida a nan gari kuma Allah ya baka abin gina wane za ka gina wani mutum ya zama ya musulunta ya rika ayyuka na kwarai tafi yana gina na aljanna kenan idan mutum ya kafirci to ya rika gina gidan shi na wuta kenan kisa idan aka zo ranar lahira sai a yi kamunga يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن tace to kai kafiri kana da gida a janna gashin har abada ba za ka shiga gidan ba kai ko musulmi kana da gida a wuta gashin har abada ba za ka shiga gidan ba to sai kuwa da tace na ce ko dan kafiri na aljannan na sai a karfi tace kai musulmi karba ka hada dan lai kari sai maka gidi sai ta ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan wanda ya fi tsoron tsayuwar shi a gaban Allah da hisabi ta ba shi aljanna biyu shi kuma kafiri shi ma sai a ce to ya wuce wuta sai a ce a nannin ka mashi azaba shikenan an gama kuma wannan shine hakikanin adalci to haka za a yi wa kafiri sun mai yuna amul mu'minu fil barzakhi daga nan sai a ci gaba da ni'imtar da mu'mini a barzakhu ala hasabi amali gwargwadon aiki wa yu'azzabu al fajir sannan a ci gaba da azabtar da kafiri fihi a cikin kabari ala hasabi amali gwargwadon aiki yanzu kabari da muke gani gwargwadon aikin mutum gwargwadon ni'imar gulaf din da za a baka ya haska maka kabari yana da alaka da aikinka ne in aikinka mai samar da gulab mai haske ne sai a baka mai haske in mara haske ne sai a baka mara haske shimfiɗa gwargwadon aikinka ka diba wani inci ɗaya wani biyu kila ka je mutum wani inci ɗari saboda ya yi mai kyau to sai ya ba mutum wannan ni'imar a cikin kai mumini ke kyau hutawa duka wannan tantano ne kafiri kuma a ci gaba da tantar azaba kafin da ya gaba ɗaya ta wa ya kasu kullu udwin bi azabin yaliqu bi jinayati zalika al-udwi rubuta hijima ta Allah sai kowace gaba ta kadaici da azabin da wani nau'i na azaba yaliqu bi jinayati zalika al-udwi wanda ya dace da zunubin ko aikin saƙon wannan gaba haka ba zuwa zai ce to kafiri ko kai mujirmi da ka saba wa Allah mala'iku ku yayyafa mashi fetur ku banka mashi wuta a ba haka za yi ba ai a gaban ka ɗari uku da sittin wata ta ji wata laifi kuma za kowa a cikin shi akwai gaba da ta mashi ɓanna yanzu wani ba zai taɓa cutar mutane da hannun shi ba amma in dai da harshe ne sun bani shi kaga azabar shi a kabari ta za ta fi karkata wajen nau'in azabar da Allah ya tanada game da mutanen da ba sa iya mallakar harshen ya ce wa a zaro harshen kai ta cakka mashi maki ma da mafi samawa ta laru ko a huda harshen ya daga sana rataye rago na layyan ko na suna ya dan kyace ka ta soya ta ce ku huda harshen ko rataye shi hannun shi ba abin da ya zama ka ba hannun shi sini sini babba ne dama ba ruwan hannun shi fes wani kuma ba zai taɓa cutar ka da harshen ba da hannu zai cuce ka sai maka addu'a da ya fiye ya hanya ai kaza kaza kaza kana tafiya sa hannu ka a baka kuma bisa zalunci to haka kowace gaba na ce malaiku a zaƙudu a azabtar da ita da gwargwadon laifin ya ce fatukurabu shefahu فتقرر شفاء المبتدئين الذين يمزقون لحوم الناس sai a tukwarar a tsauri kamar yadda ba da misali a huda a makale ta a makale labba na masu gulma sai a zo a huda na sai a huda na da wata irin igiya sai a rataye allazi ne rumar sai kuna da human na wadanda suke ya mutsa naman mutane suke cin mutuncin mutane kuma ka zo na tafiya ta zama ado ma yanzu kawai wani sai ya zauna ya kirkiri karya kawai ya shimfiɗo ta ya faɗa wani ma shi ma ya san karya ne in yi gana ba da labarin shi ma ya san daga gare shi ke kuma karya ne to duk wanda yake aibata mutane to haka za a yi mai wa ya faru na biya rafihim waɗanda suke aukawa cikin mutuncin mutane da rika taɓa mutuncin mutane ka zagi wancan kai ma wancan sharbi ka wulakanta wancan ka ce ma wancan banza ka ce ma duk wannan dokin a kabari za a saura harshen bi makari da minnare da wasu makalu wasu filfil irin na wuta haka za a rashe ta a bai lebe ba yanzu a ce kawai azabar da zai wa mutum da Allah sarkin karfi kama mana dabban shi guda biyu ka dan daga shi da kake daga jariri da ta hannu wala mutum zai ji har har kwalwar shi tana amsawa to haka zai mu ce ce to ka zauna a haka zuwa a busa kaho yanzu sai mu baka indicate yanzu dai wannan ɗaya daga cikin laifuka ne haka da yi wannan wa tuftaru butunu akalati amwalil yatama bin nari tun a kabari kuma sai a banka wuta a cikin waɗanda suke cin dukiyar marayu kawai sai dai cikin ya ɗauki wata gobara ba shi ba fayar sashi cikin kawai wata gobara yake idan shi yana nuna cikin shi na ci da wuta bakin na nuna cikin shi na ci da wuta shi kuma haka za yi mai wa yurgamu akalatin riba da hijara su ko masu cin riba sai ta wurga masu dutse in mai cin riba sai ce wuta bakin ya samu irin zuwa ce dutse kuma na wuta sai a wurga mashi sai maza maza ya haƙi ga sati da zai tada mai gobara a ciki haka dai haka za a yi kama shi har abu ta kawo saboda ne ya ci riba a nan duniya haka ya ta ci ya ce wa yusbahuna fi anharin jani su masu cin riba sai su rika ninkaya a wani rafi ko wata korama ta jini kama saba hutu da kasbir hadisi kamar yadda suka rika kasuwanci mummuna a nan duniya kaga wani yana bukatar mutum gyara kasuwancin da yake yi kenan da sana'ar shi ka dora ta kan tafarkin addini in ba ka ba abin da zai faru ga wanda yake sana'a ta haram kenan tun a nan duniya وترد رؤوس النائلين عن الصلاة المكتوبة بالحجاب بالحجر العظيم وأن جيك ولليه الندبة ندبة وترد إن أكبر إذا أسا ملائكة سرك قنقتي رؤوس النائلين كاونا ما تبتشي عن الصلاة المكتوبة لقبر صلى wanda zai bacci bai magariba da isha ba wanda zai ki tashi daga bacci ya yin asuba a kabari a tsira masu zuwa su za a samu yana kwance a fara kan a samu dutse a tsora kan sai a samu a yi ta kwankwan a kan yadda ka san ana kwankwan a kan kan akuya ko kan rago bayan an babbaki to haka mala'iku su ta kwankwan a kan in suka kwankwace Allah ya ce ya kwankwasa ce ya kwankwaso ku ba da takan daya sai a dawo da shi noman da ta ji a cikin zuciya an sha da kyar sai sai ya dawo ku sake sai a ci gaba da yi har a buɗe ƙaho ya je ya karɓi sakamakon shi haka sallah babban abu babbar ibada kar a sakaci wa yushaqqu shidqul kazzabi sannan sai a tsaga in an ce shidqu shine kasan kuma nan wajen wajen gefen tsakanin dan tudun kumatu da abin nan kashin haɓa to wannan dan tidin shine sai a sa mala'iku sai su tsaga shi sai a ɗauko daga nan cikin lebe sai a tsaga shi ne ya gana makan akuya ta ka za a bakin makaryaci wato kamar Allah ya ce to kai makaryaci mun ƙara fatin bakin ko za a ci gaba da shi yanzu awayin surutu sai su ƙaru alkazi bata al'azima irin masu yin ƙaryan nan babba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mafiya ƙarya shine mutumin da zai shiga ɗaki ya shimfiɗa ƙarya amma ta haɗa kasanni kafin suke kama baki ya za a yi mutane ba za su yada ba ba a ce kamar da buwa ki social media ina gaba wani malami ya sanar da ba sanar ya mutu ba kuma abin da zai baka mamaki har da masu hankali ya sa a social media kana so ka more ka dauki wata ka'ida da kuma ya baya duk labarin da ka gani a social media asalin shi ƙarya ne sai idan ka bincika ya tabbata gaskiya don kai haka sai ka zauna lafiya kafin tsira ne ba za ka karar ba sai ka tsaya ka tantance wa ya faɗa wa wani ma da ka ga sos ɗin labarin ai wane ya fara yaɗawa in ce oh ke nan majabar wata rana da aka yaɗa malam jira ya rasu a daidai lokacin karfe goma ba ya ma samu sauki ya zo samina da ake a nan garin amma kawai sai ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya yi wa babban malamin addinin musulunci na da suwa janaza za a sanar da lokaci ai da Allah zai taimake mu sai ce duk wanda ya irin wannan kariyar ya je ya koma uban shi ya mutu ba wanda zai kare na ga ta yi rasuwa sanar a sokin media a'a kai ka tabbatar saboda kada ya sanar ta koma gidan ko kuma ga wani labari na karya ko sai ga wani ya ce wannan link din kana cike shi cikin minti biyar za a baka dubu dari biyu ni na jaraba amma kuma can za ka hango suna rigima da mai shago kan kudin gwangwanin garin rogo ya biya ni shekaran jiya ba ya zo yana lallashin a ƙara mai ba ma wai wai ya samu da ka cike wannan ɗin minti biyar an baka kuɗin minti biyar an baka kuɗin kaga sai mutum ya kiyaye wani lokaci kuma kamar a social media kana so ka more na ka samu sabani wasu ce yana da kyau wasu ce bai da kyau to gara ka ɗauki wasu ce bai da kyan ka huta sai ka fita babin kenan ka shakata yanzu ka ga da gaske rigima da ta mamaye social media har ana malamai rashin kunya masu jiran pi yan pi network ba wanda ya kai su dai a yanzu ba wanda ya kai su cin buri da kuma niyya ta alheri wanda ƙarya ne wai wani a shiga wai zai ce islami na rushe ka zai hawa biyar aka ce kudin bai tsaye a disamba zai fashi to ba ta bari ta fashin ba ka kawo buzo da kudin masu aiki kariya ta ce to a rushe to yadda aka rushe shi kuma sun yake fashewa fa mun bace kenan wani kuma yake zai siya rabin jihar bauchi wani ya ce zai siya kantin kwari kaf da raba mai mai da rika kasuwanci ina ke zai gidan gona hekta arba'in katangi da rika zuwa shakatawa wani ya ce rikicin asun nan gaba ɗaya duka nawa ake nema ne 1.2 trillion ne zai baya a koma su gaba da karanta da yan talakawa ji waɗin talaka ne to da kirin ya fashi to kaga in ka gani na ga da Pedro Brazil yana cewa wannan hauka ne sai wani da kiki da kalmar larabcin bai iya da yake cewa malamin nan wai yayi ciki da za ka ce hauka ne abinda kuma tabbas ne amma ko shi ya yadda dai bai fashan ba amma wanda suka ce zai fashan ai ba sa karya wanda rika ce ba ta karya sai to a ke nan ma zai karya kuwa lallai shaitan ba shi ba ne ya cuce babu ma annabi adam kenan ko ya cuce mu kai tun da annabi adam an ya ce miki wa alaikum assalam na'am na'am eh eh ba san shekarun da aka rike wurin ba Eh akwai alamun haka, kuma abu ba san gida shekara hamsin ko ɗari, wata makabartar ma ɗari uku. An zo za a gida sai a hako gawar mutum lafiyar sallan magabata na ɗaukar wannan a matsayin alamar eh wannan mutumin ya dace. Eh mahaifin mu'a'azin nan Jabir bin Abdullah an kashe shi a Uhudu bayan kashe shi a gudu shekara ta biyu bayan hijira fa har aka zo lokacin khalifancin Muawiya kana neman sama da shekara hamsin kusan shekara sittin da wani abu ya ka zo za a yi wa mutanen da ke shigowa Madina hanya daga nan gefen dutsen Uhud tun da ke zuwa da Uhud ya ka nemi shawara da fatawar malamai cewa to kaburburan nan in aka ce a kewaye su hanyar za ta yi kwana shin malamai suna ga halaccin tunda an san inda kaburburan suke aje a haka sai a haka sabo a je ta a saka su shine da aka zaka haka na jabir yadda ka san yau aka rufe shi kana da shi wannan kyakkyawar cikawa ce akwai wani littafi da ibn rajab al-hanbali yayi wanda ya sa wa suna ahwalul akhira tsorata tsoratan lahira ya tattauna ire-iren waɗannan abadan cutan gaske ya kawo kistoshi waɗanda suka faru da wanda aka rika nauko su yau ko kuma wanda aka maito daga gare su to aka dai haka dai ke yiwuwa amma da wanda aka sami kashi to sai a ce to a tattara kashi sai a kai makabarta sai a yi mashi wuri sai a sai a rishi to shi mutumin da yake karya abinda za a yi mashi shine yushakku sidqul kazzabi bil kadhibati al azima bi kanani bil hadidi za a tsaga wanda yake yin ƙarya a yi abin nan gefen leɗen makaryaci babbar ƙarya da kalali da ƙugiya ta ƙarfe ila kafawu har zuwa ƙeyar shi na sauna ya kece nan sai a janan a ɗaure a ƙeyar shi wa mana faru da kafatan hanci ila kafawu shi ma har zuwa ƙeya wa ainu da idan shi ila kafa idanuwan shi ila kafa kuma har zuwa iya abin da ya sake mai aka bakin shi ya fito fili hakoran kawai zaka rika gani kuma ka irin wannan bayyanar hakoran ba na dariya ba ne ba na dariya ba ne kuma yadda wani mai hikima yake cewa idza ra'aita nuyuman laysa barisatan fala tabunanna annan laysa yabtasim in ka hango hakoran zaki a waƙe dan uwa karke tsammanin fa zaki murmushi yake shin ya kare zaki bai murmushi shi ma nan ka leko sai gan shi kamar kwarangon kai yana ta maka dariya hakura a waje saboda ƙaryar da yake haka zai mai tun daga kabari yace kama shak tak kalibatu hunna wahi kamar yadda ƙarya ce ta keta sasanni wato allakul nisa'u zawani bisu bisu bisu hinna kamar yadda za a rataye mata da nonon ita mace ta kama mamanta a tsira mai wani karfe a daura mai igiya ta yayar da rataye da yadda gana rataye ragon suna wai da kasan ana shanya masara irin ta iri ga manoma a daki haka zai mafi ta rido a bata zuwa lafiyar tukuna da dai ta ci gaba wata hubatu sunan mazinata mata da maza wanzawani da maza da mata su kuma za a tsare fitannuri al-muhamma alayhi sai a saka su a wata kandar da aka gata wannan duk annabi ya ga irin wannan nau'ukan azaba sai a gina wani daki haka a rika sama a rika kasa a rika kewaye sai a dan yi huci kaɗan sai a ɗauko mai zina na da mai zina na mace sai a wurga su a ciki sai ta kururuwa ba wurin fitar hayaki ba wurin fitar wuta ba da zina ta mutuki sannan ba wurin shigowar iska ita za a yi musu kuma tsirara ya ce fa yu'azzabu mahallul ma'asiya sai a rika azabtar da al'auran su wanda nan ne wurin saban minimum daga jikin su wa huwa al-asfal ko huwa al-asafil shine kasa fa tusallatu al-humum wal humum wal ahzan wal alam an-nafsiyyah 'ala an-nufus al-basalah allati kanat mashghulatan bil lahwi wal la'ib wal basalah sai Allah mutukin sarki ya sako al-humum nan ce al-humum damuwa alhumun abin nan fargaba ko alhumun damuwa walhumum fargaba wala hazan bakin ciki alimar zuwa kai yace duk za ka yi fasara za ka abu ɗaya ne amma da bambanci in ka ce al'azanu shine bakin ciki bakin ciki kuma shine abin da yake damun kai yanzu nan shi kuma al'umumu damuwa shi ne wani abu da ya bakanta maka amma ya wuce amma da in ka tuna ranka zai ba ci umum kenan umum kuma fargaba wani abu da ke yiwuwar faruwa kuma zai bakanta maka rai amma bai faru ba shi ne sai ka shiga tsoro to haka Allah zai tana wal anamun nafasiya nafsaniya da kuma damuwa ta rai irin ran mutum ya zama cikin kunci za ka mutum lokaci zai iya tashi shi ma bai san me ba ta mace rai ba yan wuta tun a kabari ran su kullum a haka yi haka Allah zai tsora wannan yanayi mara daɗi a nan nufusu da basana ga rayukan fantararru masu biye wa sore annabi kanar mashagulatan billahi mutanen da suka shagaltu da wasanni nan ce allahu shine wasa da zaka yi wanda babu ko kabo a ciki annabi kuma wasa da zaka yi wanda zaka iya samun kuɗi a ciki wal basanati da ayyukan asya na magana ko na yi wa tuslahul alamu fi nufusihim sai a halitti bakin ciki a zukatan kaga yanzu bakin ciki ba a cikin mu yake ba hmm fitiro mana yake dan da a cikin mu yake to da kenan ba za mu iya rabuwa da shi ne yadda ba ma rabuwa da zuciyar mu ko jini sai dan an je lahira aka kyale yan wuta wai sai dai a zo musu da abin da zai bakanta masa rai an masa gata abinda kawai Allah dai shine sai ya canza kwayar halittar sai ya halitti wani sinadarin kwayan halittar bakin ciki a zukatan kafirai suna ka duk inda ga kafiri a wuta daga cikin kwayoyin halittar shi akwai bakin ciki don haka babu takan ɗaya da ɗan wuta zai zo na mai bakin ciki saboda ya zama shi ɗabi'a shine sai a samar musu da damuwa a cikin zukatansu kama yasna'u alhawu yasna'u alhawamu wadidan yadda ka san ana samar da guba irin da abu guba a cikin mace ko guba a cikin kunama to su ma haka za ta zane musu wadidan da kuma tsutsa yadda ka san tsutsa na cikin wani abu shi ma zai bakin cikin zai ya samu wuri fi ruhumihim haka wai na ababe za su zauna cikin naman su hatta ya azana Allah har Allah ya bada izini subhanahu wa ta'ala min qada'i ajal alami da karewar ita wannan duniyar wa qayyid duniya da kuma nada duniyar gaba daya don haka zo wannan tumtaru al-ardu masaran zaliban abyad sai Allah ya umarci sama sai ke wani irin ruwa ga wannan kasar ruwa ne kauyi yadda ka san yadda yadda ka san kunu ruwan da musa ba gani ba wani ruwa ne kauri za a yi afiyar fari kamaniyyar rijal yadda ka san maniyyar maza duk duniya sai an yi arba'in na sabaha dan kwana arba'in ana zubar da shi Allah zai raya mutane kenan فينبتون من قبورهم كما تنبت الشجر شجرة والعنب والخشب sai mutane daga sun tsuru sai su fara tsara a cikin kaburburansu yadda ka san bishiya da ciyawa na tsara ka kwana arba'in duk taurin kan shuka ta fita ko akwai shuka biyu wuyar fita ko ita dai kwana arba'in allah da ta fita sai za ta kama da tulajillatu idan jiki ko tantayen mutane ya cika wa karabatil ummu uwa ta kusa haihuwa wa kanat waqtul wiladati lokacin haihuwa ya zo أمر الله سبحانه بالسرافيل ونفق في السور نفقة بعد wannan misali ne ya bayar idan aka yi ruwan na ta kwana arba'in to kamar shi ne mace ta samu ciki yaro zai zauna wata tara wata taran ciki da za a yi yaro shi ne wannan kwana arba'in da duk wani ciki da ya rududduge sai ya dawo ya haɗu wata gaba da ta rabu da mutum ta dawo ta haɗe an ba su kwana arba'in a gama wannan aikin to daga nan in aka cika kwana arba'in sallah ya kira mala'ika israfilu sai ba shi izini ya busa a cikin kaho nafhatal ba'al busa ta tashi wa hiya salisa ita ce busa ta uku wa qabla ha nafhatul maut kafin ita an yi busa ta mutuwa wa qabla ha nafhatul faza'i kafin busar mutuwa an yi busa ta abin nan ta firgitarwa kamar yadda su mala'ika ce busar mutuwa akwai busar da za a yi duk mutane mu firgita akwai busar da za yi kowa ya mutu kullu nafsin za yi kafin mautin da Allah ya kauri ta tabbata akwai busa ta tashi idan aka tashi fa idan hum qiyamun yanzuruna sai kowa ta tsaye ko fa idan hum bisakira sai kowa a saman kasa ya farujuna min al ajdath sira'a ka annahum ila nusuri yufiduna za ka mutane sun fito da sauko su fita sauri kamar za su tafi wani abu da aka kafa aka ce kowa ya wajen fatashakkakat al-ardu anhum daga nan sai kasa ta tsage wa wa'annan mutane fa idahum qiyamun yanzuruna sai ga kowa a saman kasa kama da ke minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ya cika da kawai ya kulul mu'min a lokacin ne sai ka ji mumini yana cewa alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur a ta tashi daga bacci da ake so mu ta saba da harshen mu mumin ya ce ga godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu kuma tashi dan yin hisabi gare shi kadai yake yanzu wanda ya faɗa wannan dan a ce mashi yi nan za a je hisabi da ma da ma ce yanzu na gama faɗe ni na san za a zo wannan wurin kafiri shi ko bai ma san me zai ce ba turancin bible din ba zai karanta ba na akwai kira ya taba maka wuka kuma larabcin Qur'ani ba iya ba ba yi imani ba ba a sallama ba ba a yi da'a ba ba a liga wannan al'amurin shi ba yace wai kurin kafir sai kafiri yace ya wailatana ya wailana kai can mu ban ba a sana min farkadina wai ta da mu daga wannan barcin da muke mai daɗi ai zaman nan ya fi zaman lafiya hada ma wa adar rahmanu wannan shine abin da ubangiji mai rahama yayi alƙawari wa sadaqal mursaluna ko manzanni suka gaskata suka faɗi manzanni suka faɗi gaskiya game da safa fa yusafuna ila al-mahshari daga nan sai a kora mutane zuwa filin da za a yi tashin alkiyama tufatan marasa takalma uratan tsirara marasa riga gurnan marasa kaciya buhuman kowa bai da komai shine buhuman falakar jikinuna burada kama falakanakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum haka Allah ya faɗa sunan anani haka Allah ya faɗa ce ga kunan ba a'a ya aka yi kun zo kun zo mana yadda muka kai duk wanda aka haife ka ta yi duro duniya ba ko ɗan kamfai ko allura ne na ta tafiya na ira kala ce to a yadda muka je yadda aka ce so ku dawo har yar kaciyar da aka yanke aka mutum gata har ita ta dawo ta nuna mutum ba kowa ba ne wa taraktum ma fa wannakum wara'a zuhurikum duk abin da muka azata kun baro shi a duniya dan da ya gwaba ma kafirai yace ku kafirai ina mushirikan da kuka ce za su cece ku ni ba kun zo da su bane ko suna zuwa daga baya haka kenan dai an gano su to sai a kora mutane sai mu tafi filar kiyama ma a kunta nafsin sa'ikun ya suku hawa shahidin ya tsaro alaiha duk wani rai za a bashi wanda zai kora shi zuwa lahira duk wani rai za a bashi wanda zai tsaya domin ba da shaidar da ya aikata na kirda abin da rakin da ake kenan ko ko wasu mala'iku wahum su mutane a wannan rana baina masrurun wa masrur ko dai mutum na farin ciki ko yana cikin bakin ciki wa zahikun wa bakin ko mutum na dariya saboda ya ci ko yana kuka saboda ya kani wujuhu yawma idin musfira wasu fuskoki a wannan rana sun yi haske sun yi fari suna kyalkyali zahikatun suna masu dariya mustabashira suna masu bushara wa wujuhu yawma idin alaiha gabara wasu fuskoki a wannan rana kuma sun ganin kura kan irin irin kurar matafiya ta dindime su in ka zo mutum a aka akbara ya mutu da hilar sama tar haƙo ha katara baki kamar kwalta wanda yake nuna damuwa yadda ya fuskar da ke la'ika humul kafaratul fajara kafirin fajarai kenan su ne zama haka a ranar lahira da ka wani shi ne ya yi abinda zai gudana daga lokacin kuma karɓar rai har zuwa wannan gaba ta tasa mutane zuwa filan kiyama ta zo da ne lokaci sai mun ga nan malam zai ci gaba ta yadda har zai a kai mutane filan kiyama daga nan ya tattauna game da hisabi to da ya kai gabar shiga aljanna da kuma shiga wuta to sai kuma ya ce alhamdulillah ya gama kenan da kuma muka lura mu ga littafin a zo karshe sosan gaske saura ka sanya ce alhamdulillah ga rabbil alamin za ku wancan littafin da za mu yi ce mutane sai a nan nema na a takafiru fi tarbiyyatul aulad na Dr. Ibrahim Alhamd Alhamad Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam na Thank you. Eh wannan shi ne dalili. Azabar da ke kiran shi ita ce ya auna ya danna duk wanda yake ciki sai ya kira wancan hutu. Amma wancan da ba hutu ba ne. Domin kaga shi mumin ya yi yanzu gode ma Allah ya ce ya san ni'imar da ke gaba ta ce ni'imar da ya baro sai sa ke murnar ma a ce ya karba. sai mu da ta gane Allah kai mu da lokacin da hatta idan ka kamala in Allah ya kai mu ranar abin nan juma'a ba za mu samu yin karatu ba to da ko ni uzuri da yi jiro man sai dai Allah kai mu laraba kenan ta sama sai ya yi kuri Allah mai kin sarki kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh